فصل توجب إزالة النجاسة عن صوب المصلي وبدنه ومكانه
fasalin kenan wani za a yi bayanin yadda ake kusar da najasa shi ne ya fara cewa ta jibo yi zarar da najasa ce gusar da najasa wajibi an saurin musalli gabanin tufan mai sallah wabanni da jikinsa kuma makani da bigiransa wato wurin da zai sallare
وهو ما تماسه أعضاؤه
shi ne abuwa shi ne ma abin da a ababu gabobinsa da masu suke shafansa
إذا كان ذاكرا لها idan shi ya kasance mai tunawa lahagare da wato kada zama ya manta da najasa inda har ya tuna
قادرا على إزالتها بالماء bayan ya tuna ya zama yana da ikon gusar da najasa mai ba da ruwa بالماء المغلق
ruwa sakake ma'ana ruwa sakake wanda da an ce ruwa to sunan ruwa da gaskiya a kansa wato a gauraya shi da kona
ولو أزالها بغيره
da zai kusa da najasa bigeri da wannan ruwan wato wani abu wanda ba ruwa ba
وصلى لم تصيح الصلاة da kuma yi sallah wani ta sai salatu sallar ta zama da inganta
وإذا سقط على على المصلي ba wa fi وهو salati في صلاته najasatu najasa ta najasatu idan najasa ya faɗo alal musalli akan mai sallah alhali shi mai sallah nan wa fi salati yana cikin sallah
بدل صلاته mai sallar salawati dai ta ɓaci saboda saukan najasa da ya a jikinsa وإذا ذكر وهو في صلاته وكذا إذا ذكر وهو في صلاته عن عن بصوته أو ببدنه أو مكانه نجاسة wakaza haka nan sallah ta ɓaci idan zakara idan ya tuna alhali wa fi salati shi na cikin sallah anna najasa tan shi ne mahaɗin karatu cewa najasa ya tabbata bi sauƙi a tufansa au badani ko a jikinsa au makani ko kujerar da yake sallah duka in ya tuna shi ma sallah ta ya ɓaci
وإذا كان مكان نجسا
idan wurin da za a sallah ya kasance na jasa
وجعل عليه سائرا sa'atira ساترا ya sanya wani abin da zai sutur na najasa a rai a kansa kamar a ce ƙasa akwai najasa ba dama ya sallah a wani sai samu wani shimfiɗa mai kauri kamar shimfiɗi ko asabari sai tura kai ƙasan najasa amma ainihin tabarman da yake kai busasshe ba najasa ba lahira ظاهرا kuma mai tsarki كثيرا mai kauri wato shi ne kamar ba kamar tabarma ba ne kamar shaddari ko kamar misali mu ce kwali kaga kwali ba wani abin da zai huda shi a lokacin to yana fassarar kasifan na bi musallar sashi da dubu uku ai sanyi nan mai kwali نعم جازت jazanci salatu alaihi sallah ta yin halatta a kan saman daga sake babu ne mana da za ka zama ka samu wani duka da jasa ne ko an yi fitsari ya bushe ko dai akwai wuraren ne da ake zaton na jasa ne haka to ba irin kafin ba sai ka samu kwani mai kauri ko ka samu irin shedari ko asabari sai ka ɗora a kai sai kai sallah don kai sallah sallah mai kayi zamowa akwai najasa a ƙasan wannan shimfiɗa bai cutar da sallah ba
أعني للمريض wasu وسعي ne ina nufin sallar ta inganta lil marini ga wanda yake da rurar rashin lafiya wasu sahihi har ma mai lafiya على وجهه alama rajjahu ibnu yunus bisa abin da dan yunus
fasul fasalin kenan wannan an yi maganin yadda ake gusar da najasa to kuma akwai wani najasa wanda ba shi najasa ne ba as ba najasa ne ainihin sa ba. to shi zai magana a kai shi ne kamar jini
yufa an yasir kami mutlaqan an yi rangwame da sassaukan jini wato ba sassauka din nan jini kankan mallaka wato kowane irin jini jinin na jin ciwo ne wani yanka ne kowane iri ne an yi rangwame in jinin kankani ne
a anisa wa ukana dawul khayr wani kwasi an kwasa ya ce da nace mallakan nan ina nufin sawa'un daidai jinin nan ya zama wata mahaifi jinin haila ne ka san mace ba ta rabuwa da jinin haila ko jinin biki al matati ko matacce rawahu fi salati shi wanda ya ga jinin nan ya gan shi a cikin halin sallah ne
aw harijaha ko a wajen sallah ne min jasadi a jikinsa ne a wajen ko waninsa wa yasir kai wannan ma'ana an yi rangwame da ya sallaci kaga sabanin najasa najasa ko ɗigo ne sai ga wani fitsari ko kashi amma wannan jini inda kankani ne sai ka je littafi na gaba zai faɗa maka ma gwargwadon yadda ya kamata kare wuce haka to wannan an yi rangwame yana daga cikin abin da najasa ne amma kankanin sa bai cutarwa a yi sallaci sai na biyu
wa yasir kai wai sirar kai hakanan sassauƙan mugun yaruwar ciwo asaki wasali da surkami ka san ruwan ciwo bari tas ne surkami ke kuma lokacin da ya ƙare ruwan da zai fito shi ba jini ba shi ba ruwa ba to shi irin wannan jinin shi ma da ruwan ciwon nan shi ma an yi rangwame mutum sallah da shi babu kuma
wa yasir ma duna dirham to kamar ka tambayi malam ka ce ya siyar dami sassaukan jini menene sassaukan jini shi ne ce a siru sassauka ma dole dirhami jinin da bai kai fadin dirhami ba
wal muradu bi dirham abin da ke da dirhami a nan albagani na alfajari wato su suka sunanta da abu da abin da aka san shi suna amfani da alfajari alfajari shine ba jaki ba ba doki ba yana nan tsaka tsaki to a cinyarsa a ƙasa za ka ga wani da'iran na baki to bakin nan in bai wuce wannan da'iran ba domin wannan akan sai ba shi da ɗan babban yatsa wannan haka shi faɗin babban yatsa haka in jini bai wuce faɗin babban yatsan nan naka ba to ya zama siyar da ni ayi ayi ayi da ayi ba da shi amma in ya wuce wannan ya tashi daga wannan to shi yasa suke ce ayi da'iratu na albadri ayi da'iratu wai wani da'ira ne allati takunu wanda take kasancewa a cikin zira'i wato a cikin karbata na na alfadari in an buɗe za a gani wannan jini to shi ne su
wa an asr dumai sannan yana daga cikin najasar da ake yi rangwame idza lam a tsoron maru kasan maru in aka gama matse shi komin matse shi da aka yi za a samu raguwar ruwa ruwa wanda yake fitowa to wannan gudun maru da yake jika shi ma an yi rangwame don ibada da shi idan lam yunka idan ba a matse shi ba ai lam yunka ba a tatse shi ba kasan kafin a tatse ya gama kwayan nan a ciki zai ta ruwa ruwa haka to irin wannan ruwa ruwan an san wani mutum bisa na shi
wa an dabil bahani haka nan yana daga cikin abin da aka yi rangwame wa dilan jinin jinin baragis kazun zuni wato kudin cizo ko jinin sauro sauro in ya sha jini da yawa in ka buge shi da hannu za a ga jini ya fito da yawa to sai ya samu riganka shi ma ya rangon wadinin matani da ɗanyen ƙasa laka ruwan sama ɗin turab shi ne busasshen ƙasa ɗin wanda aka jika mutum don wuri ya yi shabalbali haka aka yi ruwa to ai za ka wuce wurin taɓon nan watakila ya ɗebo wurin najasa amma ba najasa ne ainihi ba to za ka taka irin waɗannan wuraren da ya ce balbali ya ɗebo najasa ya ɗebo kashi ya ɗebo menene to shi ma irin waɗannan bai bata sallah ba an yi rangwame illa an za ka shiga masallaci sai ka wanke ka shiga kai sallah da shi ba
wa in kanat al'azratu fihi illa an Ko takuna da- najasatun galiban ko da wannan tabon ya zama akwai najasa a ciki an yi rangon sai dai idan an ga najasa urugu to wannan babu rangon amma in dai zai cuɗanya an san kuma wurin ana kashi ana fitsari ba kashin aka gani ba ba fitsarin aka gani ba a wanke a shiga a yi sallah ko ba ko a ba a wankin ba ma kamar yadda ke faɗa nan sai dai in an ga najasan ainihi a cikin tabon to nan babu rangon sai an wanke sannan abin
aw takuna laha ainihin ƙa'imatu ko ainihin ƙa'imatu mai tsayuwa wato ainihin najisan aka ga ka rogo ya zama gare ta to wannan an ga maganan babi na ya gaya maka sifar ruwa ya gaya maka yadda ake azala ya gaya maka na cin zaɓen da aka yi auren shi ka je gaba ƙara
Wannan na da yawa. Wannan na da yawa. A ƙara da uku yana da yawa.
Eh, a ƙara in an ce a ƙara kaɗan a tsaya a wani wuri ba sai an kai ba ne, ko kuma a tsaya za a iya tsayawa nan mun taru
ai ba a sa Ba amsa ba.
to aw rafi da hadisi Hmm? a a aw fasulu rabewa fara'idar ruhi ai wannan mai sauki ne da karanta ne Adam.
farillan alwala da sabat bakwai al'ula na farko niyyatu yin niyya wa hiya al-qasd to me ake ce ma niyya shi yake so ya fassara maka wago shi ne a ƙasar bin ƙarfi nufi a zuciya na yi nufin zanna a gona zuciyanka ya kulla bakinka ya faɗa kaga idan baki ya faɗa zuciya bai kulla ba bai yawa amma idan zuciya ya kulla ko baki bai faɗa ba ya yi shi ne sai ce wa kuwal kastu shi ne nufi ilkan da a zuciya can ma in ka je risala zai ce wa talafu bi hawa yin lafazin ma ya halatta wato ma'ana ba dole ne
na koyar wuyi bi kalbi inda gasri wajihi yayi niyya a cikin zuciyarsa yayin da zai wanke fuskarsa wanda da wuri farillan alwala na aw rafi hadisi a wurfan hadasi wa ɗaukewan kari abin hadasi shi ne abin da muka faɗa a can da ta fannin tsohon alhadas alhabas hadasi tusa fitsari kashi shafan mace da sauransu to ko kai niyan farillan allura ko kai niyan ɗaukewan hadasi
aw istibahatan ma kana alhadasu mani'a ko kai niyan abin halatta abin da hadisin ya hana kamar da ka san yin tusa ya hana a yi ibada sai da alula haka nan yan bawali haka nan yan kashi lokacin da za ka yi wannan kai niyan ɗauki abin da hadisin ya hana kai za ka nemi halatta
الثانية na farko kenan na biyu غسل جميع الوجه wanke dukkanin tuska
وحده أولى wato iyaka a ina ne iyakan da ake wanke fuska akwai iyaka ta wajen tsawo akwai iyaka ta wajen fadi in ce wa haddu iyakansa tulan wajen tsawo من منابت شعر شعر الرأس متعدد daga matsiran gashin kai abin sabawa an san dai daga ƙarshen goshin gashi yake farawa to daga inda gashi ya fara shi har zuwa wajen gemu shi ake ce ma wani ta wajen tsawo
إلى آخر الذقن har zuwa ƙarshen giya
وأرض ما بين الأذنين ma'araban wajen fadi kuma na fuska ne abin da ke tsakanin kunni da kunni
ويتفقد في غسله أساليب yana bibiya a cikin wanke shi a tsari da jamhati tattare tattaren goshinsa ka san wani saboda tsufa goshin zai tattare kamar tabarma an fi ana leta haka nan fuska zai tattare idan an kai shekaru da yawa to shi din wannan tattare tattaren goshin sai bi shi da gogewa dan ruwa ya samu ko'ina a bisansu
وهي التكابيش التي تكون في جبهته yawa ita ce na daina ne allati wajen nan ta kuna da take kasancewa duk da ba da cin goshi
وظاهر الشفتين da bayan shafatai da laifin baki sama da ƙasa daga idan ka ce za ka wanke fuska in baka biyar da shi ta ƙasan hanci ba ta ƙasan eh, laifin baki ba wannan wurin ba zai samu ba to shi ne sama da ƙasa bayan ka gama wanke fuskan ka biyar da hannunka jikin ainihin hancinka inda majina ke fitowa da ƙasa kuma inda ke zarar noma to shi ma ka wanke shi
وما بين المنكبين da abin da ke tsakanin ramin hanci da akwai wani dan kwarmi da wannan ramin hanci da wannan ramin hanci akwai wani dan tsakiya a nan tsakiya shi ma ka bi shi ka wanke shi
ويجب تعليل الشعر من ناحيته sannan idan mutum yana da yamma ya wajaba ta halilu zazzafi sha'arun ya ji gashin gemu an hafifati sassauka wato ma'anan hafifati gemun da bai da kauri idan ya sa ruwan nan kuma sai sa hannu yana jin shi yana zazzafi wa ruwan shi wani
وغسل ما دال من ناحية الكثيرة da wankewan abin da ya tsawo minan da ya ci daga gemu alkasifa ta mai kawai
الثالث الثالثة na uku غسل اليدين wanke hannuwa biyu مع المرفقين tare da gwiwoyin hannu biyu ويجب تعليل أصابعه wato daga farko kaga shi ya daina din nan ya rufe nan ya faɗa ne kaga wannan yana daga cikin sunonin alwala wannan shi da aka ce daga nan zuwa nan sai fa ka haɗa da nan duka tun daga nan har zuwa mai farko ma bayanin mai farko abin da ke tsakanin wannan
نعم الرابع wai jibu ta halilu a safiya tsittsiri yatsun ma in ka sa ruwan ramin da yake tsakanin wannan yatsan da tsitsiri suna ruwan shiga
الرابعة na hudu مسح جميع الرأس shafan dukkan kai farilla وأوله mai barkonsa mai mafitar wani daga inda fuska ya fara wa ayyu karshen saman ta hannun kuma jiban ban da shi ko ina ganin ya ce wani shafi ko wani koma fasilon yanzu ko izalatu najasati musar da najasa ta wajaba an so bil musalli da kuma mai sallah wato duk wanda zai sallah dole ne ya kusantar da najasa a jikinsa a- a tufansa wa badanihi da jikinsa wa makanihi da bigiransa wato bigiran shi ne wurin da zai sallah ne wa kuwa shi ne mata masu ruwa ba ku abinda gaɓoɓinsa take shafansa za ka in ya kasance zakira mai tunawa laha gare ta wato yana nufin cewa da za ka manta ba laifi a kanka sai dai in ka tuna sai ka wanke shi ne sai za ka na zakiran laha in ya tuna cewa akwai na jisa na biyu ƙadiran ya zamo yana da iko ala izalati a bisa kusa da ita akwai halin da mutum da yana ganin na jisa ba zai iya fitarwa kamar rashin lafiya ba wanda zai ɗauko mashi tuma ba wanda zai tsarkake shi kaga ya kasa tashi ya yi tsarki din to shi ce sharadi sai in yana da iko a kan kusa da shi a min ma'ina ruwa al-mutlaqi ruwa mutlaqi sakakken ruwa walau azala da zai busar da najasa bigairihi da wani abu da ba ruwa ba wasalla ni sallah lam tasiha salatu sallah wa tayyanta ba wato ba a busar da najasa sai da ruwa wa idza sakana ala al-musalli najasatun idan najasa ya faɗo akan mai sallah ko ko fi salati shi yana cikin sallah kaga wancan ka tuna ne akwai a jikin wannan kana cikin sallar ne sai aka watso maka bidai ko aka watso maka kashi ka tabbatar da cewa najasa ne to ba da mun ci gaba da sallah matsalar salatu ko sallar su ta bace wa kaza haka nan idza zakara in ya tuna wa ko fi salati na cikin sallah annabi saubihi aw badanihi aw makanihi najasa annan najasa da cewa akwai najasa bi sau biyu a duk wanda yake saye da shi an balani ko a cikinsa an makani ko bigiran da yake sallah ɗin shi ma wannan tunawa ya bata masa sallah wai zakanin makanu idan bigiran da ake sallan ya zama na jisan da jasa waje ala alaihi satiran ya ɗora sutura a kansa wato abin da zai rufe wurin shi ne satir kar ka ɗauka cewa ko riga a abin da zai suturce da jasa zai rufe shi shi abin da zai rufe da shi na tsahira mai tsarki kuma sharaɗi ya zama kasifan mai kauri don ba mai kauri ba ne ƙila ya tsatso a cikin shi guda zai musallasa ce yana so ya fassara maka kasifan ɗin ne karkace katifan katifan da can ai sahinan ai mai kauri to ja zata salatu sallah ta halatta alaihi a kan samun lakan sa ba mu kai wato mai kaurin nan misali kamar ka ce ko shi dai da na mutanen da da ake yi ko asabai rubusasshen na kisa ba zai iya fitowa cikin yanzu kuma sai mu ce su ko kwali ha kwali mai kauri ya zama kwalin za ka sa shi har inda za ka sa kanka kai su gida don ba za ka yi su gida a kan ƙasar da kake zaton kwalin ya samu idan mutum ya haka ya zace salatu alaihi mutlakan ani ina nufi da mutlakan din nan lil ne ga mara lafiya wasu sahihi har da mai lafiya alama rajahu ibn yunus bisa abin da dan yunus ya rinja da shi wannan ke sai fasali da biyu yu'fa an yi rangwame an yasiri dami ga jini sassauka jinin da bai da yawa mutlakan su ke babu kai a ni ina nufin da mutlakan din nan sawa'an daidai kana da mahailin jinin nan ya kasance jinin haila ne au nifasin ko ya kasance jini biki au mai tace ko jinin matacce wato ko wanda aka yanka ko wani jini bi ko wani iri ra'ahu fi salati shi jinin nan ya ganshi a cikin sallah ne au halin ta ko wanda sallah ba ka sabanin wancan an ce in ka tuna a cikin sallah ya bashi in a wajen sallah ne ma ka yi shi to wannan ya ce ko kana cikin sallah ka ga jinin da bai wuce zero din ba kamin ka shiga sallah ko ka shiga sallah ya yi min jasadihi a cikinsa ne an gairi ko wani sa ko kuma tubansa wasirin ɗai an yi rangwame ga sassaukan mugunya shi ne ruwan ciwo shi ma in ya diga a cikin tufafi an yi rangwame a sallah da shi wasu dalili da surkani ke ruwan ciwo da fitowa kamar jini kamar ruwa ɗin nan shi ma ya rangon to wani siru yana so maka bayani akan ya siru menene ya siru sassaukan jini ma nuna dirhami abinda bai kai dirhami ba bai kai fadin dirhami ba mawado abinda nake nufi da dirhami albagani wanda yake jikin alfadani ai har yanzu dai fassararsa ai da'iratu wani kewaye ne allati wajen nan ta da take kasancewa libanin da zirayi a cikin zirayi min albadani daga albadani ana bagani ga albadani an yi rangwami mutum ya riga jinin da bai kai wannan ba ya sallah da shi wa asabi dumani an yi rangwami ga gurbin maruru za lam yunka in ba a matse shi ba ai lam yusar ai ba a tatse ba shi shi fassara in yunka kenan ai lam yusar ba a tatse shi ba kamin maruru ya gama jan ruwa zai dinga ɗan fito da wani ruwa kamin ya yi ƙwaya ya fita a irin wannan ruwan yana cikin mutum an yi rangon mai sallah da shi mai bata masallah wanda min baragis a yi rangon mai ga jinin kudin cizo wal burbu wadana ƙoƙinin matsalin da kan ruwan sama shi ma irin wannan jinin in ya samu jikin mutum ya yi sallah da abinsa haka nan ɗanyen ƙasa wanda ruwan sama ya gauraya shi kuma da najasa a wurin an yi rangon in za ka nacin ajiyar tufi idan akwai bayan gida wa in ka nacin ajiyar tufi ko da akwai tubansu ko da a bayan gidan a ciki illa an tabbuna na jasa to sai in na jasa ta zamo galibatin tarin da yi danyen ƙasan to wannan sai a shugunce kawai ba maganar danyen ƙasa ne ya shafa ba da jasa ne a wai kuna da ha'ainu ko kuma ainihi wato gani iri-iri ya kasance yana halayen da kayi matan mai tsayuwa wannan najasar da aka yi rangwame kenan a yi sallah da shi sai kuma ya gama magana tsarki da yadda ake yi dama sai yin tsarki ake ibada idan zai shiga maganar sallah alula tukun fasulun fara'id ruruhi farillan alula sabatun bakwai الأولى نفرق أن يتهدي بالقلب أزوجها وينوي بقلبه ينوي أزوجيانسا عند غسل وجهه لوكس الذي وجه فسكا فضل الوضوء فريلا ملولا أو رفع الحدث هو لو تكن أو استباحة كوني من هلتا ما كان الحدث أبن ذكري يزم مانعا منه بهلش wanda muka san bayan gida musa fitsari duk ya hana a yi ibada don ka zo niyan alaulan ka yi niyan abubuwan da duk aka hana ni din nan saboda waɗancan larurori na yi niyan halatta asani na biyu gasulu wa jami'in waje wanke dukkanin fuska shi ma farilla ne sannan wa huwa wa hadduhu iyakansa ta wajen tsawo min mana abin sha'ar da sai ga matsiran gashin kai an mutu da abin sabawa ila akai zakani har zuwa ƙarshen ƙiya wa ardan ta wajen faɗi ma bainal kudani da abin da ke tsakanin kunnen biyu wato faɗin fuska tsakanin wannan kunni da wannan kunni duka yana daga cikin abin da ake yi fuska wa Allah wajen faɗi kuma mawayar magana ne wai tafakkar yana bibiya fi gasli a cikin gaslihi a cikin wanke fuska a tsarirar da hajji tattare tattaren goshinsa a tsarirar nan shi ne fassara wajiyar ta kami shi ita ce na danade allaci ta kono wadda take kasancewa fitan hajji a cikin goshi wa zahirar shafatai ne da bayan laifin bakin biyu shafataini shi ne marfin baki na sama da na ƙasa shi ne ake ce shafataini wannan shafata wannan shafata shafataini to dole ne ka biyar da hannu da saman leɓe da ƙasan leɓe don ruwa shiga waje wa ma bayyana min harin da abin da yake tsakanin ramin hanci don tsarkiyar nan na tsakiya shi ma ka biyar da shi da ruwa wajen wata halin shi'ar da ya ce tsintsin gashin gemu ya waje ba a hadifatu sassan ga ma'anar hadifatu wanda ba shi da kauri ke sai da tsatsafi ɗan ruwa ya shiga cikin gashin sannan sun gasu da wankewa ma ƙara abin da ya tsawo minan da ya ci daga gemu alkasiri mai alkasimata mai kauri a sari sa tuna uku gasu ya daina wanke hannaye biyu bari da ma'an nan bakani tare da gwiwoyin hannu guda biyu gwiwoyin hannun su shiga ba wai iyakan gwiwoyin hannun ba su ka shigar da gwiwoyin hannun a ciki ba gaba kan iyakan ka tsaya ba wajibu ya waje wata halilu tsatsefe a sabi hima ya hatsun hannu tsakanin wannan yatsa da wannan yatsa akwai ɗan rami shi ma a tsatsefe ruwa shi arabi wani arabi a tunan masu jami'in ba su shafa dukkanin kai shi ma farin ne wa wani farkon inda ya kamata a sha ba min mautain waje daga inda fuska ya fara wato karshen gashi can ya ce maka fuska daga inda gashi ya tsara to shi kuma shafan fuska daga inda gashin ya faru ne na wa wani farkon min mautain waje wa akhiruhu karshen inda za a sha ba mun ta hamadu an an tunjuma shi kashin kwakwalwar kai alhamdulillah Thank you. 哎，那不忙。